ya kuma dawo mana da aka lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma idan zai shiryu Allah ya shirye shi a rai ne yau kace na kuma daga wannan suka na amin ya ce ita kawai abin da ba kuma sai Allah ya rawa kuma sai abin da Allah ya hali suna da shi abin da Allah ya hukunta ba wani zancen wanda zai warware shi Allah ya ga ya warware wanda ya karfa mummuna da wannan Allah sallallahu alaihi wasallam rubutu suna da wannan kuma da ta yau amma idan mutum asibiyance ko Allah za mu yi cikin sama a yanzu zata mu wannan to idan Allah ya taimake shi ya tuba kalma sai kuma Allah mai tuba ya to da yi tuba ya tuba sai don Allah ya ta tuba ka ko wannan ba haka Allah ya sa ka lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam amin da ba ku da ya ka tunce wannan ba daga cikin irin lafuzan nasa wanda fara da yayi su da kuma cikin sallar nan ne na dan dan nan wani gobe da yake magana cewa ya rasa sunan nasa ya ba mu sallar muhimmanci sai dai sallar da suna a waje wace eh dan nan ne za ka gani shin sallar da ake yi yanzu irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ci ko ko wani abu muke yi da ba kaga aikata wannan su yaransa ya kamata a jera sallah haka yanzu ya san tafiya wasu wani wurin da yake alhamdulillahi mai ya kamta maliku ne ba mu da irin wannan imam maliku ne yanzu wata ya ce imam maliku zuwa ne mai mutabara ya ce kawo mutabara yake yi ya ce to idan ni ne garba a kanka ba ya ce bi ka ya ce kuma kai garba a kai na ba sai ka ne ni sai wani mai tsaye idan wani ya zo na uku shi kuma ya galaba da ya galaba akan ya zami sai mu bi shi yace to kaga kai da wani gaske kai da kai shi amma kuma da zan ce akan a cikin yaran gaskiya ba za mu saba ba to daga halon hukunto kai ne mai hukunto to daga a irin wannan abubuwa suke nuna mana cewa wasu mutane ne wanda suka jingina wa kansu ko suka lura wa kansu yin hukunto shi ne wannan abin da mutar musu amma ba mu da alaka da wannan maganganu kuma shi wannan magana ma ya kafirci ce amma alƙaliyar ya faɗa cikin wasu ba cewa ijma'in malaman musulunci ya haɗa kan cewa duk mutumin da ya ce shi yarda da cewa makka a nan ne inda aka haifi manzo Allah kuma nan ne inda addinin musulunci ya sauka ba cewa wannan mutumin ya kafirta ko ce a shi bai yadda ba anya ma ake nan da ake da wannan dawafin da kewayawa da sa'ayi anya haka ake haka annabi koyar imam maliku alƙali ya cewa in mutumin ya zamanto ya abokanci malamai ya zama cikin malamai ya karanta ya san haka sai yake kawo hukunci kan wannan to hukuncin wannan mutumin ya kafa ya ba zai musulunci ko yace a sallar nan da muke yi irin sallar da annabi ya koyar mu ta yi wanda sai wani sun yi wa'azi ko sun yadda shi to yace wanda ya faɗa wannan magana inji ba ba da alƙali ya rafi ba yace duk wanda ya faɗa magana ya kafa ta ba imanin musulunci yawwa sai dai idan mutum ya zama to hadisu ahlul lil islam yanzu shi musulunci idan mutum ya zama yanzu shi musulunci sai ta mutu kaga yanzu hanyar da zaka yi ka tashi ka je ka nemi masana su koya maka addini su gaya maka ya ta sallar da za ka za ka samu sabani ba kabirin an kabirin har ga wani zalla cewa yadda aka koyar da sallah aka ce mai wannan shi ne bayanin da ta fiye da ya cikin asuwa saboda wanda ya ya tabbatar da haka to kuma muna fatan dai Allah ya mana magani to to jama'a akwai abubuwa da yawa da suka faru dai kamar da muka sani a a cikin wayannan lokuta sai dai muna fatan Allah ya kama da sauki amin daga cikin yana abin da zuwa za mu ka tattauna kan sa ko mu za mu yi addu'a kan sa su ne yan uwan da suke a cikin Palestine ko ya san yana abin da ake musu a can birnin Gaza da sauran abubuwan nasu ina da kashe al'abriya ƙananan yara kukutattu da basilai da komai ba da mata da dattijai da sauran mutane da yakon a jiya a yaƙi da mayakan aya kai samara sai ka jika fasa wani abin da yakon a jiya a yi da iya masu wanda za a yi rikicin da su wayanda suka yi rigima a yi da su a daga kuma ka hafta wa bayan Allah domin rabon Allah Allah ka karanta wayannan kafirai اللهم عليك بهم فانهم لا يؤذونك الله مو حدا كرسو domin ba za su gaje da kai ba kai ka ce su Allah ka rawa da su Allah ka rinda da mutunci akan kafirci a rabbul muhammad Allah sallallahu alaihi wasallam to matsalar ta idan mun su da su boye da ba Allah dalilahu ala anna muawiyata min halin nari wai da zai cewa sai na muawiya wai ta wuce ne wai yanzu billahi ko qulu sallallahu alaihi wasallam shine fasara annabi sunna cikin kimar bukhari cikin abin da bukhari ya rawaito ta qatulu wal fi'atul baqiya sai ya ba mamaki su ta mura suna fada ban mamaki tunda ko kun yadda buhari ba mutum arziki ba to da za ku da shi kuma ai kamata a cikin kun yi kwandemin ɗinsa ga kwandemin ɗinsa gaba ɗaya أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أي ما ظهر من ذلك منكم إلا كذب من تدنيكم ومن يحكم يردون الناس الأمر صدق إن مسلم يا إدعاء بشاشي يا وشاشي أضرب وقال إدعاء إن كهاي كوا وكان هذا السوكا لي لتعطوا من الله فكاي دلش in kuwa kawo abin da yake kai bai ma daɗi ba kada ka gane ki sai wannan wannan wannan wannan wannan ko kanin sa to yace wannan hadisi na takasul da fiyatul bagiya al-fiyatul bagiya ne za su kashe sayyidina mu'a wato amma yad'uhum ila al-jannati suna kiran sai zuwa aljanna wa yad'unahu a yana kiran su zuwa aljanna su kuma suna kiran sa zuwa wuta sai kana da cewa du'atun ala abwabi jahannama makiraya ne a sakobin wutar jahannama man ajabahu wanda ya amsa musu kazafu biya za su jefa a cikin wannan wutar jahannama wanda rafa sai yi furta da annal murada da zalika wa abin da ake nufi da wannan hadisi huwa muawiya wa jama'atu wa jama'atu wato sai na muawiya ne da kuma jama'atu
تقتله الفئة الباقية يدعوهم إلى الجنة ويدعونهم إلى النار دعاة على أبواب جهنم ومن أجابهم قذف الإسلام.
سوني سوني معاوية.
ina so Sune ma wuya.
ina zuwa kan kalla wannan nan ya ce masa makirayi zuwa jahannama yanzu wanda duk ya bi shi zai mutanen mutanen shiga wanda ya rubuta sun sannan kuma ya da'awa fi muqaddimati a cikin muqaddimata ya rubuta duk ila bin shafi da rubiyar sun tsaya wai ba da katil zulfulai ba da katil zulfulai sai ce anna amr bin al-as cewa amr bin al-as kala ya faɗa li muawiya bin sayyidina muawiya sai ce ma adami wato ban sani ba bi katil ayyihi ma ana ashaddu fahra da wanne zan fi farin ciki wato da kashe amaru ko da kashe zulfulai sai ce wallahi lau kake zulkula da aka zulkula nan zai wanzu ba da katil amal bayan an kusa da amal la mala bi amata ahli sham ila ali da ya ji jika fito da duk mutanen sham zuwa sai na ali wani kama yau sannan sai ya rubuta a cikin mukaddima su ne bishin da da hamsin tara yace Allah Muawiya wai cewa sai na Muawiya lau kana mujtahidan haqiqatan wai da mujtahidi ne na gaske fi da labu dinin a cikin neman jini na sayyidina Usman la talabahu ba'da tamakkul al-amr ai da ya nemi irin bayan ya samu hankalci bayan ya samu shugabanci walakin sai dai kala libnati usman wai ya faɗa da yau sai sai na usman wai ba zai wannan ba za ka dace da wasu da ke wani mawar wai ba la asma an laki ba da yau da kake usman wai ya kama ya sai na wuce ke kan na ƙara jin ki faɗi magana sai na usman zai ka ce wannan zamani Allah ya sauke. Sai zuwa ƙarshen dai abin da ya faɗa a cikin wannan littafin nasa. To, aljawab da amsa. لقد خلق المنتسب بين حديثين shi wannan da kamori ya cuɗanya hadisai guda biyu ne lera da a ci zakiyar ta saboda kwakwalwarsa wato gurbatacciya ce na wajen gani yana da wato toshewar basira a wato wato sai ya shafa da zance guda biyu a cikin hadisi ba fa inda ba da ulama domin wasu da cikin malamai daga wasu sun faɗa annal hadisar awwala cewa hadisin farko ya tafi shi amma Muawiya radiyallahu anhu da mata yana tare da sayyidina Muawiya da shi da mata wa hadisi sai cikin hadisin ne ya tafi shi amma da hawari da Allah yana tafiya ne akan hawari jaba Allah shi su fa admajin wannan da su sai na kamar ya haɗa su fiye da su mai da suna ci daya ala sayyidina Muawiya da shi radiyallahu anhu ya ka ya yi wannan duk abin da ke nufi sayyidina Muawiya da shi Allah ya da su ake nufi وإليك أيها القارئ الحديثين تكون الأبصير هذا لسه مدابين في الجانب روى البخاري في سيئه حديث البخاري يسأل في سيئه حديث من أبي موسى بن دبس أي بابك قال حدثنا مسدد إتي مسدد ده موسى الهدى يا إمام حديث قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد بن حذاء عن إكرمة مولى بن عباس قال قال لي ابن عباس قال الله بن عباس يا سيدي ولابنه علي كو آه ده انسى علي ان ذلك كتفي الى سعيد يزوى سعيد يزوى الى ابي سعيد وجه قرر ابو سعيد فاسمع من حديثه كجي daga hadisansa daga hadisansa wanda da zana sai muka tafi fai za mu fi hayi muslihu sai ga shi na cikin wani bango yana gyarawa fa akhadha ridahu sai ya riki mayafansa fa ta ba sai yi wato ah, ya ya zauna ya yi tibai zaman kuma ta kai ثم انشا يهدشنا سي حدينا زندلو حتى حتى ذكر بناء المسجد حتى يبو بيان كده مصلاه من الله فقال سي ابو سعيد الخدري كتوا قلنا نحن لجنه اللجنه مضر بما حكم اكبر كبر وعمار عمار بن ياسر yana dauka lagana sai lagana sai tukuri yake yake dauka to ya kai fara'un nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sai gani fa ya kuku turaba an sai an bayyana kanka ne maka tsaya daga goshin sa wai ko da ta wai ha ammaru sabatu bil asl baqiya wai ha ammaru wato kaitan ammaru ana da wai ha a wato da ma'anar tausayi ina tausaya maka yawwa wato wato eh, ina suka zo da ma'anar tausayi suka zo kuma da ma'anar amma nan ma'anar tausayi ce wai ha ammaru ina kaitan wato tausaya maka ya ammaru sabatu bil asl baqiya wato alƙasar baƙiya ne za su suke na amma ya tuhu ilar jannati zai kira su yana kira su zuwa aljanna wa ya tuhu ilar nari suna kira su zuwa wuta kala sai ce ya tuhu amma amma sai daga cewa abubuwan billahi min alfitan ina da kasar Allah da shi zama kun gano hadisin na akwai magana bukatun ala abuwa da Allah amma azawa wa zaka ko biya kuma ya san wani makareci ne to ga hadisi ne kuma والحديث الثاني هو ما روى البخاري ايضا حديث ان البخاري روى حديث النبي بوذكو ده ريشي الشاب ومسلم حديث النبي بوذكو ده ريشي قصد 40 ده بكر عن هو بن اليمان رجل بن اليمان رضي الله عنه الذي رسول الله قال في شيئتي كان الناس مدهن الزمن يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير ليسنا في مظلة جمال الشفاء الخير وكنت أسأله عن الشر يكون في بيته يا شر makafata an yi da rikani saboda gudun kada wannan shirin ya cikin fa kuntu da ya rasu da ya maki Allah inna kunna fi jahiliyyatin wa sharri da mu mutum sai a cikin zamanin jahiliyya da kuma sharri fa ja'ala Allah bi hadha al-khair sai Allah ya bawa wannan al-khair fa hal ba'da hadha al-khair min sharri shin akwai wani sharri bayan wannan alkhairin da kawo da shi rasulullahi qala na'am sai ce kwarai قلت سنتي وهل بعد ذلك الشر من خير تبين ما كان شر الذي يضر أبونا غير ما ينفع قال سيم الله لك نعم فريقها وبه دخل أما شنطة في وزن دخل من حياتي قلت سنتي وما نكون ميم وزن عاقل نسا قال سيكي سوى قوم وسمت عنين يعجون بغير هدي لا تدم الشركة وما إلي شريعة شريعة يو تعرف منهم وفكر هذا جلسوا كمان كمان كاسة غني قلت انت فعل بعد ذلك الخير من شره يا رسول الله بايا ما كان الخير اقوى شره قال تتي نعم اقوى ولا شر wanne ne shi du'atun ala abwab jahannam akwai wasu masu da'awa amsa kofofin ta jahannam man ajabahu wanda ya amsa musu wannan kiran da suka yi masa kaza ku biya za su jefa shi a cikin wannan wutar gala ku zama a kan zama kalubar da ku wannan gaba sai aka haɗa da wata gaba a wancan hadisi wanda bai shiga sai ya Allah sarki hadisi ya kana ba sai ya faɗa ya ya faɗa ba hadisi ina da na ta gaba sai kaza dubu kaza ku zo ku dubu na dubu kaza sai makareci ne wallahi makareci ne ba gashi ba ya haɗa da sai guda biyu wanda ba su da kamanceceniya kuma sannan muka zo da yin zama da da da da da shi wannan sahabi ana ji ko inda za mu gane da al'amarin Babin ta ce ina tambayar manzo Allah game shi ne saboda gudun kai kai rike. Yace mu da kan alaman jahiliya muna nan sai Allah ya mawa da kai. Shi ne alheri ya rasu wallahi. To yanzu bayan wannan alheri akwai wani suka ce eh Allah ya ce eh akwai. Sai to bayan wannan sharrin akwai wani alherin sai ce eh akwai. Sai to a cikin sa kuma akwai jahal wani dan hayaki hayaki haka. Sai to menene ce ai wasu mutane da za su shirya wa da shirya da ba. za ka gan su kamar ka gane su kuma ka zama ba gane su sai ka ce ko bayan wannan alheri akwai shi su yi a wasu masu kira kai ka san ba za mu wannan Allah bai ba za mu sa ba ba domin shigar sharri tsakanin alheri sai ta akwai wasu mutane ma'ana ta murawa kenan a ga bakin da adam ala abuwa da jahannama man ajabahu amru fiha wanda sai ya amsa musu za su ga su mutane wanda su yake ne wani sai ya rasu layi ya ba shi Allah sai ku mura da ban ta musu ala sai mu ce kun min jildatina suna cikin wato jildatina wato fatin mana a cikin a cikin musulmi suna da wasu su musulmai ne kamar da zan mai yau zan kira shi musulmi ne kai yana za ka shi da wata kafa BBC ne a kasashen waje ne a musulmi ne kai da shi musulmi ne bar ma a musulmi ma wato babban ma suna da ta gyara cewa a hadisan manzon Allah ko ba gane ba to wannan shi ne bin lillahi wai da kallon mu da an san da suna da tsayin harshen ulfanti fa ba ta amurni in adraka ni zalika ya rasulullahi me za ka yi min umarni idan irin wannan lokacin ya rike ni bari ku zama manzon Allah kala sai annabi ya ce talzamu jama'atul muslimina wa imamu kada ku rinci jama'ar musulmi da jagorar musulmi Allah jama'a a yau ko a ce ba Najeriya ba a ce iya Kano kadai kada ce jama'ar Izala jama'ar Tariqar Tijjaniya jama'ar Tariqar Kadiriyya na gaskiya an gane ko ba ya bunna ba yau na gaskiya da sauran musulmi duk sun masu da suke daɗan tamori ya ci gaba da karatu ba. Aure ya shiga. Talzamu jama'atul musulmina. Musulmai sun masu cewa abin da yake yi gaya wa annabi magana yake yi gaya wa sabon manzon Allah magana yake yi. To saboda annabi ce in wannan zamanin ya zo to talzamu jama'atul musulmina. Kalzumci jama'ar musulmai. Qultu sai nace fa in lam yakul lahum jama'atun wala imamu idan a wannan lokacin ba su da jama'a ba su da shugaba qala sai manzo Allah ya ce mini fata ziltilkar da rage kuɗa ka guje wa dukkan firkokin baki da a koma gefe walau an ta'ubba bi asali shajaratin ko da ka zai ka sami asalin bishiya ne ka kama ta ka rike shi ne ma'anar ta'ubba don ta'ubba taunawa ne to ka kama da da ba zai gaba hatta yudiri kukan maut an mutuwar ta ne ka wa anta ala zalika kana kan wannan yanayi to jama'a mu ji fa abin da wannan ya faɗa to amma hadisi tsani amma hadisi na biyu anan faƙar da karar shurrahu malaman shari'a sun fasa annal murada biyun abin da ake yi da wayannan mutane sune kawar jawa qala al hafiz bil fatih al hafiz ya faɗa cikin fatul bari sai ce wa kada su zakar sallallahu alaihi wasallam li khawarij alamatan ukhra manzo Allah sun ya faɗi wata alama wata alama daban ta jawa. sai ce fa fi riwayati mu'abbad bin sirina daga cikin riwayatin mu'abbad bin sirina ana bi sa'id daga bi sa'id al-khudri kila aka ce ma fi mahu menene su ya rasulullahi kala sai manzo Allah ce shi ma huwa tahlik alamar su shine aski sai kokol da kansu ila kuma aka ce halka ce an gane ko to amma malamai suka ce musamman idan muka duba littafin ad-durar saniya fil ajwat an-najdiyya akwai babban malamin nan dan makka da ya littafi na musamman ne ad-durar saniya fil raj'a al-wahabiyya a cikin su zamu ga yayi magana Ahmad bin Zaini da Halani kenan ya yi rubuce-rubuce ya kawo sima ta su hawar jawan cewa sima hu tahlik za ga su kullum a tsaye shi ne malami da cikin malamai ke cewa watakila saboda su sun kamar zaman da yabala su fa haul alam ne da su asnan ko hu da saul asnan masu fa yara ne su sannan masu wawayen tunani ta yi daga cikin wata tunanin nasu kowannen gashin ya tsaro wa mutum lokacin yana shirka to bari a aske gashin shirka ko ba gane ba ya zama gashin musulunci ne zai fito mata zai fito mata yawa wa fi riwayat asim bin shamakh ya zo a cikin riwayar nan ta asim dan shamakh ana bi sayyid daga abi sayyid fa qama rajulun sai wani mutum tashi fa qala shakka ya rabbi Allah ya makin Allah hal fi haula al qawmi alamatu akwai ta alama cikin wayannan mutane qala sai ya halquna ru'usahum yace za ka suna yawan aske gawar kafin fiyin busadiya a cikin sakon da yake ba abocin a dantsan sa kamar nuna mace wa fi hadisi anas ya ba cikin hadisin anas ana ji sa'id daga bisin al-hudri tace hum min jildatina suna cikin wato a irin tsarin mu wa yatakallamu ne bi alsinina suna magana da harafan mu ila ya rasulullahi ya wakin Allah ma fi mawu menene alamar su qala sai ta tahlik shine wannan asbi haka ba a kare da tabarani wannan duka zancen ibnu ibnu hajar al-asqalani واما الحديث الاول تو zamu dawo mun dana da biyu da wannan amma shi hadisin farko wanda aka magana ta rasulullah fi al bagiya an gane to bi rajami min annahu fi sahih al bukhari duk da cewa hadisin a sahih al bukhari yake fa innahu mawdu'un wannan hadisi ne mawdu'i a wajen wa indal muntasib wa shi'atihi a wajen dan tamuri da jama'a me yasa la'anna fi isnadi ikrima maula ibn abbas domin a isnadin sa akwai ikirma maulabin abbas shi kuma dan dan tamori ya bi shi ta makaryaci ne an gane ko ya faɗa ya faɗa ya faɗa to kuma duk isnadin din kabi me wannan yad'uhum yad'unahu ila aljannati an gane ko yawa ba da asan ai wannan hadisi na biyu ne wannan hadisin farko muke magana ne an gane ko yad'unahu ila aljannati wa yad'uhum yad'uhum ila aljannati wa yad'unahu ila an-nar nan to wannan karin ba ku tafarrada bihi ikkirin mutum maulana bin abbas shi shi kadai ne a duniyar marwaita to daga a hadisin a gurin dan tamori mabuyin hadisi to ka taba ganin mutum ya kafa hujja da abin da shi a gurin sa ba hujja bane ai ka dai to wa qad sabaqa anna min sabaqa qala ga shi ma dan da ya riga ya faɗa ya ce inna yake mata kadhibun faqad khalaqa qissatan ya ki kiro kissa wa qala wa yati inna ali radiyallahu anhu araka zanaka wa ya qula zindikai wannan mutum na mashhuriya da mun shafa ta ko shi ma da kansa ba ya shafa ba yana cewa inni zama hadasu alamma a cikin naran wadda autu kambara idan musibar idan wani abin faru sai in kunna wuta sai in kirawo kambara kissar mutum mutanen da suka sai na Allah ne sabaiya kenan an gane ko gulat daga cikin yan shi'a suka ce ai shi ya ma wuce a cikin annabin Allah ko yayi waya ce yaran annabi ne yayi daga annabi sai shi ina abin ya wuce haka ya ma fa annabi shi Allah ne ma gaba daya wannan jama'ar iyayen gidan sa da kenan su ne sabaiya jagoran su Abdullahi bin Saba bin Sauda al-Yahudiyya to shi ne lokacin da sai na ɗin aka gwaggwalalo aka zuba wuta ya fara kira ma yana kama yana wurga a wuta suka ce a da ne muke kokonto kai Allah ne yanzu muka tabbata kai Allah ne domin ba mai Allah ba da wuta sai Allah yau kuma gashi kana idan muna gani to wannan hadisi yana cikin bukhari na cewa sai na Ali ya kona su da wuta to dan ta mura ta ce na kadan hadisin sai ce ai ƙaryar ikirma ce an gane ko yawwa to shi kuma a ka'idar malaman hadisi duk lokacin da kace wani makareci ne to shi kenan magana ta rushe yanzu duk zancen sa ba zai karba ba za mu karanta yanzu daga cikin irin jawabin Ahmad dan Hanbali to kun san a wannan a wani lokacin can mun yi wannan magana a wajen wani maulidi sai muka faɗi gurin ba tare da mun faɗi mun faɗi marja'i ba an gane ko to idan ga bulin bita wai zai mana rafi eh a faɗi gurin mana a ina ne to ga gurin da ya kuma rako zai gurin an gane ko shi zan ce gaya mana wallahi littafin na rakau ba dan fa'idantuwa al'umma ba da haka za mu yi shi rubutun zuba babu babu ba marja'i ko daya kaga da marja'i ya fi guda dubu ko to da duk sai mu shafi marja'an kawai sai mu kawo zancen har da yawwa to kaga sai sai a zama saboda tunda ba dan shi kadai kai ba ni dan al'umma san bana wannan shi za aka share wannan abun baki daya yawwa to to ga ga zancen nan a ma annahu marwi fi al-bukhari ko wa ma'rufun inda muhaddisina abu ne sanan ne wajen malaman hadisi anna man kazaba fi hadisin wahidin duk mutumin da ya hadisi ya kariya a cikin hadisi daya fa inna hu yusra a hadisahu kullaha za a ya sadda hadisin sa baki daya hatta qala iraki fi ajati iraki ya fara cikin arfiyarsa yace wa aswa ati wa aswa tajridi kadhabun yaba ya kadhibu wada'un wa dajalun wada yace mafi mafi mafi aswa tajridi jarhantawa mafi muni shi ne ka ce kazzab wanda makarici ne ko ka ce ya bau yana ka kira hadisi ko ka ce ya kazzib wa ba'un dajjalun wa wada'un to wannan ka faɗa ka to ba za ta riga ta gane wa qala suyudi suyudi ma ya faɗa a cikin alfiya sai ce wa aswa'u wa aswa'u tajrihu kuma qad wusifa bi kazzibin wal wada'i kayfa surifa ita mafi mafi munin jarhantawa shine ma qad wusifa bi kazzibin shine wanda aka sumanta shi ya ƙarya wal wada'i ko kuma wada'i shine kirkira kai fa sai ba ko ya aka sarrafa a wada'un aka ce kai mubalaga kace a ya ba'ul ahadisa kai magana cikin sarki an gane ko yawa ko kuma kace a ƙarya kazibu ina fatan gane ko kuma ya kazibu inda ya kazibu ta fito fili kafin zalul ba'un ta fito to magana ta gadi kuma mutum ya rushe baki dansa warwal khatib al-baghdadi خطيب البغدادي يروي في أسكان الكفاية شافي الأجلس شابقي بإسناد إلى عبيد الله الحلبي قال يجي سألت أحمد بن حنبل لا تنبي أحمد بن حنبل أم محدث كذب في حديث واحد wani malamin hadisi ne sai aka samu shi yayi ƙarya kwaya ɗaya a cikin hadisi kwaya ɗaya a rayuwarsa gaba ɗayan ta kaf bai taɓa ƙarya ba sau ɗaya ya za a yi sun mataba wai ma bayan da ya ƙaryar sai kuma ya tuba wanda ja ya dawo duk gaskiya yake yi ya za ya da hadisansa ƙala sai a matsan hambali ya ce taubatu fi ma bainahu wa bainal lahi ta'ala tuban sai yana nan tsakaninsa da Allah ta'ala wala yuktabu hadisuhu abadan ba za a rubuta hadisinsa ba har abada in dai kada sau daya to zancen hadisinsa ko sau ɗaya ba za ta ba warawa aidan ya rawaita ila yau bisanadi da isnadin sa ila abdullahi bin mubarak annahu qala cewa shi yace min uqubatil kazzabi an yuradda alayhi sidquhu daga uqubar makaryaci a mahimmar da gaskiyarsa ba so eh tunda yayi ƙarya ko kuma makaryaci ne shi to wannan ba zan san saurare shi to yanzu kai kai ka buka ce a girma makaryaci sannan kuma ka ka hadisi ka taba wato da shi ai kai dalilin ka cewa wannan dan wuta ne saboda takasul shi asul bagiya to hadisin ma bai inganta ba gurin kai duk inda ka ba a cikin isnadin sai ka samu shirma a cikin sa an gane ko eh wai wai amur raji wai in aka duba a cikin turmuzi akwai ruwayar ummu salama akwai ruwayar waye muka ce ai ita ummu salama da sauran wayanda suka biyo bayan ta a cikin wannan ruwaya sun tsaya ne iriya hadisin da aka ce inna ammaran taqasulu li fi asl bagiya kuma za mu kawo su ma nan da yawa a cikin a gaba a cikin a cikin wannan duk mun kasa cikin rakau amma lafazin yad'unahu yad'uhum ila aljannati wa yad'unahu ila an-nari wannan in farada biha ikrima ina fatan gani wannan shine kuma na mun fara a wancan raddin da muka masa a cikin musulmi ne shi ko zindiki mun faɗa cewa inemu wani marawaicin da ya samu isna aka wannan ruwaya babu ikirma a cikinta ko to wannan dunahu khartul qatadi wa shaybul gurabi yawa dama irin irin abin da mai maraki saudi ke faɗa ne ko bahasu summa ba'da bahasi lam ajid tunda kuma samu shi ba shi ba zai same shi ba yawa hmm to a summa idan ta dabbar nan hadisa bi imani sai idan muka duba hadisin nan da bincike kwarai da gaske nudriku anna fi idraja za mu ga cikin hadisin akwai idraj haqqaqa ulama ul hadis malaman hadisi ne suka tabbatar da haka ba ni ba amsal hafiz misali irin su ibn hajar wa gairi da waninsa lakin qabla zalika sai dai kafin nan nulqi nazarna ala riwayat hadha hadis fil kutub mawsuq biha zamu duba zamu dan tsinkai a cikin littafai na hadisi wanda suke amintattu fa aqulu sai ce itafa al hafiz fil fatih ibn hajar ya itafi a cikin al fatul bari anna qawluhu a takatulu fi al baqiya anan wajen gyara ne jama'a an gane ku yawwa a wato ya duuna hudun nan shi ake magana ba taɓatul ta bagiya ba nan wajen gyara ne kuma wani min su'il hazi daga cikin buguwar da aka yi yanzu kun ga dama referencing kawai aka yi ba wai tacewa aka yi ba dan duk gyaran da suke dan babbayewa a cikin littafi nan za mu ga babu su a cikin sabon da zai zo yanzu ina fatan gani yawwa to zaka wannan sai ilhakin sa a lafazin na kwada yanzu shi ake magana a kansa ba wannan lafazin na takatul wal fi asl bagiya ba karshen ake magana an gane ko me yake me yake faɗa yace mudrajun wa laysa fi asl nushat sahih al bukhari ita wannan yad'una wannan nan hayi zuwa karshe wannan idraji akai baya cikin asalin nusa ta sahih al bukhari wannan kala zalika an al humaydi ya rawaito wannan ma daga humaydi a cikin aljamu bayna sahihaini wal qadi iyar al qadi ya mai wannan a cikin masharq al anwar والمزي مزي ما ياخذ لنا عشان توفة الأشراف ده ابن رجل الأنبلي عشان فتح الباري ناسا قال ابن حجر الأنبلي شيء فارم فتح الباري كو يوا وإليك ما قال هو بدل الأسير في جامع الأصول قابل ده ابن الأسير ولا في جامع الأصول جزء إن ترى شاكين أربعين لأوكو فيما كنا بسيرته والذي قرأته يتني أبن نكرنتا في كتاب البخاري الكتاب صحيح البخاري من طريق أبي الوقت دقا حنير إسناد طريق أبي الوقت عبد الأول السجزي رحمه الله من النسحات التي قرأت عليه ودع دقى النسحات دعك كرنتا أبو ننسى عليها خطه خط ما نسجزينه أما في متن الكتاب أما أتكين متن الكتاب بنا كرنتا وانا أبو فبهذا الزيادة باب والنسار يدعونه يدعوهم ويدعونه أنقالكم وقد كتب في الحامش هذه الزيادة أما أجيبي أرغب تونا زيادة kun san muna san irin wannan matsalar ko ko muna san kuma da wani lokacin muna kawo irin wannan sai ga akwai an samu irin su kamar ɗaya daga cikin marawaita daga shi ya haya bin ya lissi ya yi ilhakin irin abin da yake cikin hamish a cikin abin da yake na sani wannan kuma ba haka bane ba an gane ko mun ba da misali ibn wallahi yana yin wannan yana yin wannan ko shi ibn wadai ɗalibin ya haibin ya yallafi ya rawaita da gurinsa ya rawaita mawata a gurinsa to amma yakan rubuta wasu abubuwa a hamish to su kuma wanda suka zo daga baya sai kawai su ɗauki wannan hamishin sai su ilhaƙi yau so haka shi sa zai zama to akwai kare-karen da baya baya cikin sa to wasu wasu ha alaiha waje ala fi jumlatul hadith ya inganta kuma ya ƙara sa cikin jumlar hadisin وأنها من رواية أبي الوقت هكذا وأن تذكر رواية أبي الوقت هكذا بإضافة هذا قال إلى حديث زوا والنهى حديث وذلك في موضع أن الكتاب وتأتين غري بيو نون الله في البخاري أولهما فرقنسو في باب التعاون في بناء المسجد أتكن باب التعاون وتتيمكو تيمكيشينيا أتكن جنا مسلاتي من كتاب الثلاث والثاني نبيكما في با في كتاب باب مفتي الغبار عن الناس عن الناس في السبيل شافي ومتاني قورا wato tasbih a cikin tabarki sai kitabul jihad wa ma da hadhihi nusha ita amma banda wannan nusha falam ajid ziyadata fiha ban ga wannan karin ne da uhum wa yad'unahu ba kama kala wal humaydi wa man qablahu irin yadda humaydi ya faɗa da wannan ci gabanin sa wallahu alamu Allah ne masani to walakin sai dai aziyada wannan ƙari hasbu bahsi alqasid wargwadon dai dan binciken mu wanda ke daga tace sabitacin tabbatacce ne bi asani da sihahin min gairi sahih al-bukhari da wasu sinadan ingartu ko da wasu sahih bukhari ba la'anna mursal sahabi maqbul domin hadisi mursali na sahabi wannan karfe ne ba wata magana wala ya turul hadisi in kana Abu Sa'id sami'ahu bashatan an bi wasala ko dai Abu Sa'id ya ji wannan daga manzon Allah ko ko a da wasu wasala wa hadha ma'lumun inda man lahu inayatun bi hadha fanni wannan sananne ne a wanda yake kulawa da wannan fanni fa inna kutubahu domin littafansu ta ce hakan da annan maratul sahaba maqbula ya cika da cewa hadisi mursali na sahabi karbabbe ne lanna sahabatu kulluhum udul dan sahabban manzo Allah gaba ɗayan su adalai ne walaysa fi lamdal hadisi ma yastankaru a labarin hadisin nan ba wani abin da ake ki a cikin sa wa kana ta ba na da hadisul fatahi ne zama sannan manya daga cikin malamai sun ba da amsa game da shi wannan hadisi to ko ita sun sai mu fada ma'anar amma da mu guje bari mu bada ma'anar mai aikin da fi asul bagiya din nan domin da yawa wannan lafazin yana shiga wa mutane duhu har ma wayanda suke fara sabon shiga a cikin harkar suna ganin kamar akwai dalili mai karfi na maganar fi asul bagiya an gane ko sun mata'ala sannan ka zo nulki na zarata mu duba misa du tsokaci ala kalmatul fi asul bagiya shin fi asul bagiya linara dan mu ga hal akhrajat muawiyata wa man ma'ahu min al-islam kama yad'una ta fitar da sayyidina Muawiya daga musulunci ta fitar da wanda suke tare da sayyidina Muawiya daga musulunci irin da suke riyawa la shakka ba makawa annal fi'at ba ko kunto annal fi'at al bagiya hiya al jama'atul muqaddat al afima an gane ko yawa an an ce fi'at al bagiya sune jama'a wanda suke masu yin kuskure masu yin takwaula an fahimta wa ma'lumun kuma sananne ne annas sahabata laysu bi ma'sumina sabon manzon Allah ba ma'sumai bane ba an gane walakin nahum maghfurina su ababan gafartawa ne maghfurun lahum an gafarta musu kama sabaka fi muqaddimat hadal basi kamar yadda ya gabata a muqaddimar wannan littafi fa idza kana murtasibu in shi dan tamore yara khurujahum min al-islam bi mujarrad hadha al-lafz in yana ganin cewa sun fita daga musulunci da mujarradin wannan lafazi fal ya'lam ya san annahu huwa wa jama'atuhu muta'assifuna cewa da shi da jama'a wato sun samu matsala لأن الله سبحانه دون الله من وجهه تركي ذكر في القرآن حكم البغي يا أبتو كنت بغي أشكال القرآن ولم يذكر الخروج من الإسلام بمجرد يا أبتو تارك مسلم سيبا دم سوى أن بغي وهذه الآية وأن آية عامة في كل مؤمن إلى قيام الساعة وتتاجم تلك المؤمن حتى يوم القيامة لماذا؟ لأن الإبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب دون على إذناني تجمي واللفظ باويدا شيء أنت السبب يوم waye kauluhu ta'ala shine fadan Allah da Allah yace wa in la yafatani min almu'minin la qatatalu idan ka samu jama'u guda biyu daga mu'minai suka yaki a junan su fa asluhu bainahuma ay sulhu tsakanin su inda Allah fa in bagat ilahuma al-ukhra idan ɗaya daga cikin wannan jama'a ta yi zalunci shine bagai ko idan ta yi akan ɗayar ya za a yi to sai Allah ce fa qatilul lati tabbi to ku jama'a kwaɗi ku yaƙi wannan da ta yi zalunta nan an gane a yaƙe ta ta tafi a ilamurillah har ta dawo zuwa ga umarnin Allah ta dawo zuwa ga lamarin ubangiji fa in fa'at in ta dawo ayan ayin zuku fa asluhu bainahuma bil adl ku yusulu bakarusu da adalci wa aqsidu ku adalci inna allaha yuhibbul muqsitin Allah yana sakamako ga masu yin adalci innamal mu'minuna Allah kaga Allah ya tsaya ina ba mu labari ba kuma ba kan mu'minin ba dan sai na ya faɗa akan mutum ko wannan aya in sai na abin da ya faru tsakanin sahabbansa to sai na da kanka ya ce akan mutum sauka ina fatan gani wani ya ce a to ai lokacin an gama sukar da ayoyi to sai na lalle bai da ifada to da ka ta kai ni sabon mun kuma in ma ka ce kai akan ka zo kai kai waye kai ya sai na ali ba zuwa ka zuwa zuwa ka an gane ko kuma ma tunda akwai sifa sama da ta wuce an gane ko wa in da'ifatani minal mu'minina an gane ko sai tunda a ce ga yadda al'amarin yake to ba wata magana mu'mine ake magana akan su a kowane lokaci kuma haka ne to Allah ya dan ya ƙara tabbatar mana cewa idan wannan jama'a da wannan jama'a suka zo suka buga ga yadda za a yi musu bayan ya gama fada sai ce innamal mu'minuna ikhwatun su fa mu'minai yan uwa ne inji Allah fa aslihu baina akhwaykum ku gyara ku kyautata tsakanin yan wannan naku wa taqullaha la'allakum turhamun ku tsoron Allah ko aikin aikin kai gare ku to anan wajen za mu gane to barka nan dai qala qurrabi qurrabi fada a cikin jami'a akan Qur'an juz'i na 16 shafi na ɗari uku da ashirin da uku ya ce matsala ta uku fi hadhihi al-ayati wallati qablaha a cikin wannan aya da wacce take bayanta dalilun ala anna al-bagaya la yuzilu ismal iman jama'a kun ji magana ko yana ba ta muraraji yace a wannan ayar da wacce take gabanta dalili ne a cewa shi bagayu wato ta al bagiya da ake cewa baya kusa da sunan imani لأن الله تعالى سماهم إخوة مؤمنين domin Allah ya ambace su ƴan uwa muminai ma kaunihim bagina tare da kasancewar su sun yi bagayu shi ne tatul bagiya ai ba tatul kafira aka ce ba a tatul bagiya an gane ko sun ma'ubakiru muntasiba wa shi'atahu sanan nan suna sanakantar da shi dan tamore da jama'a sa hadisi abi bakara hadisi na abi bakara Allah zai rawal bukhari fi sahihi wa fihi a cikin sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya faɗa wa huwa yanzuru ila hasan bin ali radiyallahu anhu ina kallon sayyidina hasan dan sayyidina Allah ya jira yake cewa me innabni hadha sayyidun wannan dan nawa shugaba ne wala Allah ta yi ubangiji an yi sulabi bai da fi'atayn abi matayn ya ya sulu tsakanin jama'u guda biyu masu girma min almuslimina daga musulmai yanzu kaga kowa da san sayyidina Hassan sulu ya tsakanin wadawa sayyidina Muawiya da sayyidina Aliyu ayan gane ko kaga da shaidan manzo Allah sai na Ali daga cikin musulmai sai na Muawiya daga cikin musulmai wa qad qala ta'ala ku Allah fa yace fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ce wallahi na rantsa da ubangijin ka imanin su bai cika ba har sai sun sa kai ne kotun koli ya rasulullahi cikin duk abin da ta so musu sannan idan kai hukuncin ba za su ji wani kaikayi ba bari har wani mahaukaci ke zai dinga gwada bayanin manzon Allah da hankulansa an gane ku wayan har ba ku gane ba zuciyarku ba ta yadda abu ba to zuciyarku da hankalin naku irin na suwa na tamorawa ko na mutanen arziki an gane ku yawwa Allah ce wai sallimu taslima su miƙa wuya kuma miƙa wuya ga manzon Allah wa qala Allah yace faman sha'a falyumin wanda so imani wa man sha'a falyakfur wanda so kuma kafirce amma karshe dai a sani inna a tatna lil kafiri lil zalimin nara Allah ke mun tanadi wuta ga azzalimai to ina ga da yake jawabin hukum bayanin su albagiya din nan kusan yana da dan yawa to yau kuma yau muka da makaranta to ina ga zamu hakura in Allah ya kai mu karatu na gaba to sai mu ci gaba amma dai muna cikin bayani na me ake nufi da alfi'atul bagiya mun fara kawo ayoyin qur'ani ko sannan mun kawo za kuma mu kawo bayani har daga sayyidina ali kansa an fahimta yawa bayan ga ayi qur'ani za kuma mu so daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayanin sayyidina ali Allah ya tsare shi Allah ya kama da shi so akwai akwai maganar littafi dama muna magana ko in Allah ya tsaya da littafai dai ga Allah ya kawo su da shi ya kawal aswab ga shi ya zo ana dab da shigowarsa don wannan kwafi ne aka dan ba da su samfura a gansu ko mala ba ta samfura ne yawa akwai amma suna zuwa kunzumar zafin da yawan Allah yadda sannan kuma a wasu mulkutul muhammadiyya ne da kawasu wahabiyya shi ma alhamdulillah Allah ya sa suna tare duk za su zo baki sannan kuma akwai alfikir maliki wa adallatu wanda shine littafin dan Allah ga kwanan nan zamu taro a kansa dan a ji yadda hukunce hukunce na addini yake wanda dama wannan shine abin da mu hankalin mu ya fi karkatuwa zuwa kansa a ko ko sanar da al'umma masu tasowa da ma wanda suke cikin addu'a san a cikin abu san me suke yi na ibada an gane ko mu ba ta zamu ce ka gane wata ibada ce annabi ya koyar da wanda ake yi yanzu ba ba haka zamu ce ba an gane ko abin da zamu ce shine abin da magabatan mu suke kai mu sake ka- samun nutsuwa wajen karanta dalilansu ina fatan gane yawwa dama muna kai ko muna ci ci gaba da shi sannan kuma mu sake karanta dalilansu don mu sake samun a yadda mai inda kalbi ko yawwa wannan shine abin da yake akwai to haka muna fatan Allah ya kawo abubuwan lafiya kuma ya sa a sami yadda ake bukata zama an samu damar a taron lafiya albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah insha Allah na'am na'am sai Hmm. Hey. Hmm. Hmm, aber okay. Eh. To akwai maganganu da yawa ne, ana ji ko? A ta ita magana da shi malamin ya faɗa akwai ta babu shakka sai dai mai raunin ce kwarai da gaske. A sh- wasu ma za ga su kan hadisin ma suke ko? Dan da Kaduna ma ba ne ya saki hadisin ba? Dan gulma ya ta yi hadisin ma gaba ɗaya bai inganta ba baki ɗaya. Bara can bara waccan haka ya ta yi ko? To, Amma dai hadisi ya tabbata ba shakka musulmi ya rawaito hadisi a kuma hadisi ingantacce ne. an gane ku kuma imam maliku ya san da hadisin domin an rawaito shi a cikin mudawwana a imam malik ya faɗe shi kuma amma ya karhanta kar a yi shi a haɗe shi da watan ramadan ba don komai ba saboda gudun kar jahili ya zama ya ɗauki cewar a yadda watan ramadana ya wajaba haka ya wajaba shi wannan su shawwal da saboda kaga magana ce ta saddu zari'a saddu zari'a ko wani shar wani wani a usul ɗaya daga cikin asali ne daga asalan malikiya an gane ko yawa kuma dama za mu ji a qur'ani da yawa malik shine jagoran saddu zari'a amma duk sauran mazhabobi ma su ma sun dauka daga baya amma dukkan malamin su a cikin sa shine imam malik kuma dama qur'ani ya zo da irin wannan abin da yawa ko kar ku zaji kafirai sauran kun zaji dodansu kai su bulla a don bigar irin ko su ma za su zo su saki harshe ga ubangijin ba tare da sani ba to saboda ka idan ka wato wato wato sai ka bar kana ka san cewa wannan abun ya halatta amma sai ka bari saboda me gudun ka aje a shiga wani abu mun sha muku misali da ita a nan wajen amma sayyidina usman ya zo aikin haji da aka tara musu a- a a wajen a wajen a zaman mina ya ga mutanen jufatul arab da sauransu kawai sai dinga cika sallah sai dinga yarda a wurin bayan ko da ka sana ke a wurin duk wanda ya je aka sai na kuma ka cika ya ce eh ko kuna ganin mutanen na ƙauye wataƙila malaman su na can ba su wadatar da su ba suna zuwa su ce ina yi musulunci su ga aliyu musulunci ya ka jibi ke ko ba sai a to ai mu shi ke nan ba za ka canja mana ba mu mun je mun ganjir a gaban mu mun ga shugaban musulunci raka jibi ke saboda haka mu ma bi za mu ce ya Muhammad da ubangiji to kaga gudun wannan sai sai na kuma ya dinga cikawa an fahimta ko so daga irin wannan ne sai din abdullahi bin abbas ba nan ke ba nan mun faɗa ba a wajen layya sai ya tura bai kuɗi ne ba amma sai tura ya je a kai masa nama nama a cikin a kasuwa an an tambaye shi wannan ba shi alayya take nan saboda me kada talaka ilazumta wa kansa dole sai yayi bayan Allah ya rubuta masa ba an fahimta ko to irin wayannan abubuwan ne da yawa su ake kiran su saddu zari'a to shi man malik ya karhanta ba fita aka ce haramun bane ba ina fatan gane ba kuma ba a yaji da hadisi ba a akwai shi amma makaruhi ne a ce za a yi ilhakin sa saboda me saboda kada ma'abota ja haka me me me me shi wani ba ga shi a ciki ba cewa kada ma'abota rashin sani su dauka su dalla su san cewa ai wajibi ne yadda za a yi wannan ya zama wajibi kuma wato a karraki ya faɗa cewa munziri ya ce abinda imam maliku ya tsoro ya faru ba domin mun tashi mun ga gagaruruwa in ji munziri gagaruruwa na ajam na ajamawa wanda su idan aka ce yau an yi sallah abin da yake raba su da yin azumin shawwal ranar sallah saraka ɗaya ga sallah biyu ga sallah ana cikin azumi eh, hatta kayan sahur da inda ake ajiye kaya da yadda ake yin ba a canjawa kwata kwata sai an yi wannan ya zama kamar wajibi kenan in baka bi ya zama dole kenan to wannan shine abin da Imam Malik ya guda ba kuma wani malamin shi gaya mun cewa har yanzu a Uganda ana wannan abu a Saudiya ma ana yin wannan abu wasu daga ciki sai ga abin ya zama ma ba ka yi kallon ka ake yi ni ma da na je Saudiya na je aka yi aikin um, ah, na je na samu zuwa aka je aka sami a sallah sai na ga abokan mu da muke zama da su wani na za ta ya kai baka yi sai ba na yi Ah, to sharadi ne waye waye wata kuma da gansu yadda ake faɗa din nan wato inda ka san azumin watan Ramadana ake gurin ajiye abincin sawo gurin ajiye abinci yadda ake kawo wani lokaci gaba haka ake yi a to ina walwalan mu da aka ce mu yi ta sallah muna ji ba hadisi ya zo mana cewa kowace mutane an an ba su akwai su jahilai suna da maharajan da sauran lokacin da suke huta mu kuma muna da lokutan sallah ko ba za mu fito mu dan kwanan da muka yi azumi musamman ma azumin bana mai zafin rana eh mu zo mu dan ci abincin mu da rana mu yi abubuwan mu ran da muka samu hutu muka samu dama sai mu yi wannan shine kawai amma ba wai sai aka ce an kore shi ba ko an abin nan ɗinsa a ba sannan kuma ila yau ana jigo malamai suna cewa alhukumu ya juru ma al'illa malaman usul suna cewa hukunci yana kewayo tare da dalili idan maluku a zamaninsa ya ce maka ruhi ne ana jigo saboda gudun kada jahilai kada ke so wannan abin da har yanzu mali akwai shi game da aka buga misali yanzu ka Allah ka kiyaye amma dai mu gane cewa mazhabin maliku bata haramta yin wannan azumi ba kawai an karanta shi ne an karanta sadar da shi ga shi wannan wata an gane ko yawwa amma dai idan mutum ya yi abinsa kuma daga baya ba matsala wannan shi kenan ba ba ba wannan Allah ta mu na'am na'am mm a habawa Allah ai shine magana da aka yi azumi ba a karanta shi ba sadar da shi ba karanta yace yace ne ba matsala eh yayin nan mun san masu irin wannan magana eh akwai su amma kuma amma kuma daga cikin malamai ma an samu wanda suka rawaito cewa Imam Malik da kansa yana yin wannan azumin azumin muka na ta shawwal yawa amma dai a bayyana sun ganin da ake bayyana wata azumin watan azumin watan Ramadana shine abin da ba su yawa wannan shine kuma da ma ita ibada ma musamman ita tabbatar Allah dole kai ko ba ka ba amma za ka shayar ka kuya amma ita nafila ai ba su ake ka boye ta ma ko ibada ma an zaka yi sanafila so ake ka boye ta ba ka dinga nuna mutane kana yi ba in dai ba wanda zaka yi musu dan ka kwaɗe ta su yi ba to ba a so ka nuna mutane suna kana yi wani ibada Allah ya kawo